أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى a wannan safiya mai albarka ta juma'a domin ci gaba da gudanar da daura ta littafin shari'a na al'imam muhammad ibn al-husayn abubakarin al'ajurri rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafarala za mu tashi babi na 29 قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني أهل الإرجاع باب وتبدع دعك كركرو أتكن الدين المسلم da take cutar da mabiya tafiya ta addinin musulunci irin waɗannan mutane na irja masu aqida ta ainihin akhara imani daga akhara aiki daga imani saboda za su sakwarkwantar da mutane a cikin su fa akwai masu cewa imani kaman imani dama a gurin su baya raguwa baya karuwa suka ce ko tunda baya raguwa baya karuwa wata jauhara ce guda da kowa ke da ita cikin halittun Allah daga a gurinsu babu tafadul babu wani wanda ya fi wani shi ne aka yi musu ilzami kamar da alkahtani yake cewa imanu jibrilin wa imanun lazi rakibal ma'asi inda kumsiyani daga a gurinsu da imanin mala'ika jibril da imanin tantirin barawo ko magajiyar gidan karuwai ko kartagin 'yan caca to da shi da jibrilu duk da ya suke a imani wanda a barru alal milla والعياذ بالله قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن فراش عن أبي حمزة الثمالي الأعوري قال قلت لإبراهيم ما ترى في رأي المرجئة فقال أوه وأوه وتكلمة ستا جمامي وأينهن توجع لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة والشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم ضد وأن إسنادي ينا دروني أبو حمزة الثمالي سننشي ثابت ابن أبي صفية ضعيف نيكم الأنشيع ضعيف رافضي أنغانيكو زواج إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي كتشوى su murji'a sun kirkiro magana sun zayyana ta talfiqul kalam a zayyana shi a mawaha shi ainihin wato rawaja shi a cikin al'umma sun laffaka magana ce wadda kage yana nuna kenan ana ruduwa da su da yawa daga cikin waɗanda ba su da zurfin ilimi suka rudu da su su ɗauka abin da suke kai gaskiya ne inda kawai da muka yi bayani shi matsalar ɗan bidi'a zai jawo ma aya zai jawo ma hadisi amma kuma zai ajiye ayar da hadisin inda bai dace ba da ita fa yattabi'una ma tashabaha min Allah ce ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kaga masu irin wannan a cikin addini fa ulaika alladhina 'ana Allah fahdharuhum sune Allah yake nufi ka kiyaye su قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير أنه قال قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأذارقة yace murji'a nafi jiye musu nafi jiye musulunci tsoron cutarwarsu fiye da adadin su dake cikin azarifa azarifa firqa min al-khawarij firqa ce min al-khawarij nisba ne zuwa ga ainihin wato yake da suna al-azraq ibn wanene wanda dalibin ibn al-kawwa ibn al-kawwa ya balle daga sayyidina ali ibn al-azraq shi ma ya balle daga ibn al-kawwa qatar ibn fujaa shi ma ya balle daga ibn al-azraq shabib shaybani shi ma ya balle haka suka yi tara rabuwa suka dawo suna cin dunduniyar junan su hajjaju ya karasa su duk da cewa da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullama quti'a minhum qarnun nasha'a akhar dai sanda aka ji an ce an gama da su sai ka ji kuma sun kullo a wani guri dan ce an gama da su sai ka ƙara ji sun kullo a wani guri ba fa za su ƙare ba ba su taɓa ƙarewa haka wanda ya ce boko haram da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci ba khawarij ba ne sai ya gaya mana ina khawarij ba annabi da ya ce akwai su in kuma shi ne to an gane ko shi ma wannan hadisin yana da rauni makamancin wancan hakim ibnu jubair al-asadi maula taqif al-kufi da'ifun rumiya bitashayyu aidan رمي بالتشيع أيضا قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني السيباني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف أهل دينين أهل ذلك الدينين في النار أهل ذلك الدينين في النار قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل وقوم يقولون إن أول إن ولينا إن إن أولينا إن أولينا الضلال ما بال خمس صلوات ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل kaga cikin bangarorin akwai wanda suke ganin sallah ma biyu ce da ce liduluki shamsi ila ghasaqil layl ila ghasaqil layl daga lokacin zawalin rana zuwa lokacin da dare yake fara duhu kawai sai su sallah shike gane ko shi ko an faɗi lokutan da sallolin suke ciki ne ba sallolin aka faɗa ba lokutan da ake yin sallolin ne a cikinsu to sai duna huzaifa ya ce waɗannan ba ruwan shi da su ya ce ya san wa'inda suke da addinai guda biyu wanda dukansu suna intima'i ne fa ga musulunci cikinsu akwai wanda suke cewa kala wato al'imanu kaulu al'iman kalamu kawai suka ce da ka ce kai mumini ne shi ke wa in zana wa in katala ko mutum zai yi zina zai yi kisa to a gurinsu imanin shi bai ragu ba ba wai bai da imani ba imanin shi bai ragu ba su kuma khawar suka ce ba ma shi da imani daga ɓangarori biyu na ɓata akwai tafriqi akwai ifrad an gane ku قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأعلم أهل دينين هذين الدينين في النار قوم يقولون الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان dukkan su ɓatattu domin yau rike da wannan addinin wato ainihin ya kama hanyar shiga wuta طيب قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قال مثل المرجئة مثل الصابئين murji'awa kamar sabi'awa suke wanda sabi'awa an yi maganganu da yawa a kansu sun ce masu bautan mala'iku ne wasu ce majusawa ne wasu ce a wasu mutane ne wanda ga sunan ba su intima'i da kowane addini amma kuma an same su da wasu aqidu wanda suka kasance na shirka akwai maganganu da yawa akan sabi'awa Ata ibn Abi Sa'ib wato anihin saduqun ne amma sai dai ya dan samu ikhtilaf ya samu ikhtilafi daga ƙarshen rayuwar shi قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أر ألم أرك مع طلق أشي بنغنك سرد طلق وقلت بلى فما له ميسا ميشي قال لا تجالسوا فإنه مرجئي فإنه مرجئ قال أيوب وما شاورته في ذلك ويحق لمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتكيت أكم بر معاصيبك أمرني لطاعة bal abin da zai fara shiga ciki shine barin shirka da bid'a da kuma umarni da tauhidi da sunna قال قال قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة قال فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره أدركنا الناس على غيره يعني سلفه الصالحين نعم إيه وأتنبأكم in ulina dhullala in ulina dhullala in wagga ta karfafawa ne lalle an daura mana mabannata a cikin lamarin an shuwa gabantan mana da batattu wato yana ishara zuwa ga kulafa inda suke kuma bayan Allah inda zancen Huzaifa ne kenan a zamanin al-khulafa ar-rashidun Huzaifa ya yi wafati a lokacin Sayyidina Uthman bayan Uthman afon ana cewa ai kusan su nawa ne suka samu damar yi masirina Uthman janaza bayan Usman da ‘yan kwanaki shi ma Allah ya karɓi rayuwar shi lokacin fitintunin nan Allah ya taimake shi bai baya ciki baya ciki na baya raye a lokacin dama sahabbai ba sa cikin fitina wanda suka kawo fitintunin nan dukkan su ba cikin sahabbai bane ba cikin sahabbai bane kamar yadda Ibn al-Arabi cikin al-Awasim min al-Qawasim ya bayani wanda da dama wani sai ka ya zo ya ce sahabbai sun yi kaza sun yi kaza su sai runa ali su farha su aisha su azubair da suka fita duk sun je kwantar da tarzoma ne sun je kwantar da tarzoma ne a nan ne dai kuma sai abin da Allah ya kaddara ya faru inda gashi lokacin da aka kashe talha sai runa ali ya zo yana kakkaɓe mai kura yana kuka yana ya laita ni mitu qabla hadha bi 30 am ina ma a ce na mutu da shekara 30 kafin in ga abin takaicin wanda ya kashe zubair ba zuwa ya yana alfahari ce ku je ku nemo mawa qatilu zubair izini zai shiga gurin sayyiduna ali yace bai san ganin shi kuma yace bashiru qatil ibn safiya bin nar wanda ya kashe dan gidan safiya babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce na ce dan wutan kuma albishiri da wuta daga nan sai na alba zai faɗa haka haka nan ba suna ganin ma hadisin marfu'i nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka inda nabi sallallahu alaihi wasallama ko da yake sayyiduna ali ya ce mawa ka san waye ashqan nas yace ya yace wanda zai kashe ka banda ashqa tamut cikin al'umma ta ashqan nas shine wanda zai kashe sayyiduna ali shine abdurrahman ibn maljam la'aimullahi ta'ala alaihi to da ka shine su wa'annan masu ganin salloli biyu ne kawai ne suke cewa duk da an wato ainihin nada mana wanda suke batattu ne ma me wani sallah biyar kawai salloli biyu ne kaga yan kalakata ko kaga shine yan kalakato masu mawa addini tukin keken kato ne tukin keken kato tunda ya ce aka mai salata liduluki shamsi ila ghasatil layl suka ce to sallah biyu bai dama in dai ba za ka bi hadisi ba da dole ka zama katan banza na'am ina ne muke قال قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية قال قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاع ليس من الأهواء ننسكن باش ليس من الأهواء التقاء ساكنين ليس من الأهواء شيء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء انجي يحيى ابن سعيد الأنصاري كان لكما قتادة, قتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله تعالى سكتي أتكن دكا وإنم قنجيوي نبتا cikin dukkan wa'annan kungiyoyi na bata bid'o'i sune al-ahwa babu bid'ar da akhwafu 'ala al-ummati wato aka fi jima al'umman musulunci tsoron fadawa ciki da tsoron bannar da za ta yi a cikinsu irin bid'a ta al'irja wanda zai zo ya ce maka da jibrilu da ɗan giya duk ɗaya ne da mala'ika jibril imanin shi da imanin ɗan giya duk ɗaya ne a kaganan ba ƙaramar ɓanna ba ce ka kamar directly ka ba shi dama ya je ta abin da ya ga dama an yi magana ya ce ni musulmi kai a cikin murji'awa kamar yadda shaharistani ya ambata cikin almilal wan nihal da kuma ibn hazmi na zahiri littafin da ya shi ma wanda yake magana kan milal duka sun ambaci cewa a cikin akwai firka cikin hawa cikin murji'a da suke ganin babu ridda ma kwata-kwata suna ganin babu ridda ko me mutum zai yi ko da zai zagi Allah in dai ba ranar da ya fito ya ce la ilaha illallah shi ya janye ya zama arni yanda ya faɗa da baki shi musulmi ne sai in ya faɗa da baki shi kafiri ne sannan ya zama kafiri ina ku aka ga ba karama bata bace karama bata bace to yanzu akwai wanda zaka zo kana magana kan kala su hallaj su ibnu al-arabi ibnu arabi ko nakira ibnu arabi al-la'in eh kazo kana magana kan shi yana jin ana kafirta musulmai kaga hallajin da da lokacin da yake musulmi ba su gurbace ba sosai yace fatawa kashe shi da musulmai malamai da jahilai duka suka suka fatawa duk duniya ta haɗu kan cewa arni shi yasa bayan khalifa ya ko kuma wali din garin su yasa an kashe shi jahilai ba su huce ba sai da suka kwashe shi suka kai bayan gari suka banka magawa wuta suka kone shi gane amma wani yana ganin kawai in dai mutum ya ce shi musulmi ne shi kenan kawai sai ma ya shiga aljanna aiko da ta yi alhada yawa an fahimci wannan Allah ka tsare mu قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن, جا عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة ni ba na faɗa irin yadda murji'awa batattun nan ‘yan bidi'a suka faɗa batattu قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا يقول وذكر المرجئة قال, قال هم أخبث قوم وحسبك, وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على يكذبون على الله عز وجل kaga ya wato da yace su ne akhbar su suka fi muni sai yake cewa wa hasbuka bir rafidati khubtha amma munin kuma yana nufin munin rafidawa na daban munin yan shi'a da gurbatar aqidar su ita ta daban ce amma su fa murji'awa wato suna da wata miza ta daban gurin bata su suna mawa Allah subhanahu wataala ƙarya ne tunda ba wai su rafida ba su ma'alla ƙarya ba suna ma'alla ƙarya su ƙaryata shi amma su murji'a bayyanawa suke yi rafida suna da taƙiyya sannan kuma duk wani wanda yake ya ɗan tsoma ƙafa cikin aƙida yana ƙyamar shi'a yana ƙyamar shi'a amma murji'anci sai kaga mutum ya haɗa tsakanin da'awar sunna da murji'anci kuma to shi yasa sai ya zamanto munin suna da tsanani kuma yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya ne tunda ya ce wato ainihin am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah ya bayyana da bambanci tsakanin mutumin da ke bin Allah subhanahu wata'ala da wanda yake saban Allah ba ɗaya bane su kuma sun ce duk ɗaya ne kaga sun ma Allah ƙarya a cikin addini Allah ka tsare mu قال وحدثنا جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة فقال من قال إن الإيمان قول يعني هم المرجئة wanda zai ce qur'ani imani kawai da ka ce kai imani shikenan wannan murji'awa ne qala haddathana ja'far qala haddathana al-fadl qala haddathana abu abdullah yani al-imam ahmad qala haddathana waki'un qala haddathana salama ibn nubayq an ad-dhahhak ibn muzahim qala dhakaru indahu man qala la ilaha illa allah dakhala al-janna hadisi ne amma fa qala hadha qabla an tuhadda al-hudud wa tunzila al-fara'id kafin wato tuhaddal hududu kafin a wato sanya dokoki da iyakoki kafin a saukar da farilloli farillar sallah da zakka da kafi da ka ce la ilaha illallah ji'ta bil maghlub amma daga baya dole sai ka hada da wadancan sannan ka samu kasira qala akhbarana khalaf ibn amr al-ukbari قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول إتي أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة تقدم مثله قال محمد بن الحسين رحمه الله رحمه الله من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم wanda ya karyata Allah da manzo ya kafirta fa in qala bimadha dan me kuma zaka kafirta ni qila lahu sai a ce mishi inna Allah azza wa jalla amara almu'minina ba'da an sadaqu fi imanihim amarahum bis salati waz zakati was siyami wal hajj wal jihad wa fara'id kathira yatulu dhikruha ma'a shiddati khawfihim 'ala at-tafriq fiha an-nar wal 'uqubatu ash-shadid wa ma'a خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة قال فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يريد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لما تكامل, لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس خمس وقال من ترك الصلاة فقد كفر نعم آه قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول أي وان ديتي الإيمان قول آه المعرفة شيني إيمان آه وان ديتي المعرفة كوي شيني إيمان سنوى الجهمية suka ce imani ma'arifa ne kawai to maganar shi ta ma fita ba murji'e da ya ce imani kaulun tunda ma'arifa babu kaulun ciki kawai sani babu kaulun ciki kawai sani ta gaskiyar auna ma kenan mumini wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa ni annabi Musa ya ce mishi qala laqad alimta ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا كغيتي لقد علمته معرفة كينا تصدق مغنس ونن فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا فرقوا ما كينا كمان أرنا Iblisu da sai ya zama mumini li'annahu qad arafa rabbah ai ya san waye ubangijin shi qala subhana anhu kana rabbi bi rabbi ma aghwaytani ya yarda cewa Allah ya tabar da shi wa qala rabbi fa anzirni da zai saba ma Allah ma sai da ya rantse da Allah yace wa izzatuka la ughwiyannahum ajma'in shedan kenan bai rantse da kowa ba da izzar Allah da buwayarsa ya rantse ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya san Allah wa qala rabbi fa anzirni wa lazimahu an takuna al-yahudu bi ma'rifatihim billahi wa bi rasulihi an yakunu mu'minina kaga da yahudawa ma sun zama mu'minai qala Allahu azza wa jalla ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum suna sane sun gane annabi kamar da suke gane ƴaƴansu a cikin yaro ibnu salam yace kanina ma fi yadda da annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da dana yace so da matar shi tana iya bin wata hanya ai su can a yahudawa yake nufi ai ba amana gare su ba illa nadira amma annabi wannan gaskiya ne tunda a littafi suka gani su kai ba ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba har sifofin sahabban shi sun sani sanda aka bude a sham an bude albaitul maqdis amma wa'annan fada-fada din nasu suka ce ba su ba da kile na albaitul maqdis sai wanda aka rubuta a littafinsa zai zo ansa sun ganshi ya zo sannan su ba shi sun sani za a kwace din sun yadda kuma lokaci yayi amma dai suka ce su abu ubaida su khalid ba su bane sai da aka aika masa yadda na umar ya hayo jaki ya taho tun daga madina tun daga nesa ma da suka hango shi suka ce to ya zo ya ansa shi ne sun karanta zai zo da riga mai faci goma sha bakwai a jikinta ta huje an an dinke ta fashe an dan sa wani yadin haka an an dinke an kaza dan ba kai guga ba baka sa kaya Allah ya shirye mu an gane na'am sai yake cewa ashe muna nan wa yuqalu فقد أخبر قال فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله قال ويقال لهم إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر منين بمبنتي إيش كذا كما أني أي شيء نبو منين بمبنتي سكان الإسلام ده الكفر وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض كافرين سندها وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز وجل سأبو جهل لسن يدى وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله القرآن يقول فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشة لعنة الله wanda ya faɗi wannan rudanin Allah ya tsine mara albarka قال يتي بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة نقول مو مغانا da muke faɗa alhamdulillah magana ce da ta dace da alqur'ani da sunna wa ulama'il muslimin alladhina la yustawhashu min dhikrihim ta dace da zancan maganganun malaman da ba a yin tsantsaman zancan su baka jin gajiya in kana ambaton su wa qad taqaddama dhikruna lahum suka ce innal imana ma'rifatun bil qalbi wa bil qalbi tasdiqan yaqina wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih la yakunu mu'minan illa bi hadhihi thalatha la yujzi'u ba'daha 'an ba'd walhamdulillahi 'ala dhalika dalilai sun gabata قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي قال لي عبد الملك بن المروان بن المروان بن الملك بن المروان الخليفة الأموي خليفة وبدأنا من طلبة العلم عرين ابن حجر كان من طلاب العلم أما لوكس عند أكا يزم خليفة واشتغل ya shagaltu sai fatagayyara halu sai ya dan abun da amma shi ma yayi kokari gurin i'zaz na kalimatul islam da kuma tauhidin daula da tauhid ad-daula al-islamiyya yace al-hadith alladhi jaa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wa in zana wa in saraqa yake tambaya az-zuhri قال فقلت له أين يذهب بك يا أمير المؤمنين حديث ميكك ينفي ندشي يا هنكلنك يتفي هذا قبل الأمر والنهي wannan kafin umarni da hani su zo ne wa qabla al-fara'id kun ga zancan nan na ibnu uyayna zuhuri ya wafaka mishi ko qala muhammad ibn al-husayn rahimahullahu ta'ala ihdaru rahimakumullahu qawla man yaqulu inna imanan inna imanahu ka imani jibril wa mika'ila amma an bata dazu baban yace imanu jibrilin wa imanin ladhi rakiba al-ma'asi indakum siyan wa man yaqulu ana mu'minun inda Allah wa ana mu'minun mustakmilul iman hadha kulluhu madhhabu ahli al-irja'i wanda zai ce ni mu'mini ne mai cikakken imani kagan yace shi mu'mini ne mai cikakken imani kamar yana nufin shi mai dan aljanna kamar yana nufin shi dan aljanna yace shi mu'mini ne mai cikakken imani ku fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kuma lalle a cikin al'umma akwai wanda yafi ka kai da kanka akwai wanda da ka ganshi ka san yafi ka sai dai kawai bakin hali da hasada da girman kai ya hana ka kagai amma ka san yafi ka ba sai duna ali yaji ana cewa yafi kowa ba minbari ya hau yace khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abubakar thumma umar thumma uthman sai shiru amma sai shi ai mun san daga Usmanu sai shi to shi ne qala rahimahullahu ta'ala حدثنا إسحاق بن أبي حسان الماضي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي أنه قال ثلاث هن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان يعني هذا بدعة وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله تعالى tatakawwalu ala Allah kika ce ni mumini ne a gurin Allah eh attala'ta al-ghaiba am ittakhadta 'inda ar-rahmani 'ahda babu ko daya eh kalla sai dai kai fata kace arju kamar yanda wato ainihin su alkama suka ce arju insha Allah kace arju insha Allah قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له يا أبا محمد إن ناسا نجالس يجالسونك إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل haka kaga ana magana ba a zama da dan bid'a ba a kaza idan majalisin ka ne mutane na zuwa a iya samun wani dan bid'a ya zo kai baka sani ba wannan daban amma kai yan tataharral julusa la indahu kai ne kake so ka je ka zauna gurin shi ka je ka kai mishi fada ka je ka yi ka zama dan bid'a ka zama dan bid'a wannan shine da'ab na magabata amma shine yazo gurin ka baka san wane ne shi ba wannan babu matsala daga san da ka gane dan bid'a ne kamar saki uku anan kamar a jumla daya ba bid'a bane anan tunda ba mace bane an gane kamar saki uku haka su al-imamu malik suke haka su al-imamu ahmad suke haka da dama daga cikin magabata suke imam malik wanda ya tambaye shi akan kai fastawa kaga cewa ku kore shi haka wanda ya zo mai kofar gida mai da kofa yanzu abu dawuda ya kora shi to da ka in ranar da ka gano dan bid'a ne kuma ka mai nasiha yake dauka sallame shi ya wuce ya baka guri yanda sayyiduna ali ya kori su ibnu sa ibn sada ibnu saba da sauransu da dama daga cikin yan bid'a ka kora shi to shine sai suka ce ma ibnu abi mulaika wanda babban malami ne fiqatun faqih suka ce mushi akwai mutanen da suke zama a gurinka amma suna cewa imanuhum ka imani jibrila imaninsu daidai yake da imanin mala'ika jibril dala ce zo kowacin inda dil arshi mace mutu'in samma amin muka zo ka ce kai da shi duk dayan da wani rubabban bakin abu ai da kunya ai da kunya gaskiya ko duk da akwai matsalar tsakanin mala'ika da salihin bawa wa ya fi girma da daraja wanda ibnu abil izz a sai da ya hadu da jarabawa akan matsala shi yana da ra'ayin salihin bawa da ya bi dokar Allah wannan ba za a yi ta'ayini ba amma ba za a yi ta'ayini ba sai dai wanda shari'a ta ayyana su ɗan aljanna ne salihai ne kamar yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da mala'ika da sayyidina abubakar ma ya fi daraja ibnu abil izz ya ce wannan bawan ya fi daraja za ka sai mutane abin ya rikita su aka ce da alƙalai saba'in ya shara alƙali ɗaya bayan ɗaya har alƙali saba'in ya ce so da shi bawan nan wato biyayyar shi ikhtiyari ne ya ga dama ya saba ma Allah sai ya ƙi sai ya bauta ma Allah shi kuma mala'ika shi ibadar shi kamar wata ɗabi'a ce jibilla ce haka Allah ya ɗabi'ance shi a kai la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna da wannan ma sai ka gane ashe shedan ba mala'ika bane duk da an ruwaito daga ibnu abbas ya ce shedan na cikin mala'iku kana min aljin ne yace wata kabila ce ta mala'iku aljin gane ko akwai dai dan abun lura sosai da kuma abun duk da dai ba ko ina ake tattauna irin waɗannan masail din ba an gane amma dai kai yanzu ka ce da kai da jibrilu duk da imanin jibril haqiqi ne imanin mala'ika ji kana da haƙiƙa da tabbas a kan shi ka je bakin kasuwa ka rantse da Allah mala'ika ji bayilu mumini ne sai dai a gargata ka amma kai ka rantse cewa kai mumini ne a gurin Allah wannan irja'i ne to kaga abin da ya daura su akan wato wannan ra'ayin nasu tunda suna ganin imanin kamar wata jauhara ce dunkulalla ba ta daukan ƙari ko rage kowa yana da ita kamar yanzu zuciya ai kowa zuciya ɗaya gare shi ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi idan kai suka ce shi ma imani haka ne ta kowa daidai take da ta kowa imanin mala'ika da imanin wato mutumin banza da imanin Abubakar ne Siddiq da imanin dan cata suka ce duk ɗaya ne wal iyadu billah wanda Abubakar cikin sahabban ma kai annabawa ma Allah ya ce ko faddalna ba'dahum ala ba'd bayan Allah ce hum darajatun inda Allah shuhada'u ma annabi ya ce daraja 100 ke da ku a cikin gidan aljanna addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah faddala Allahu al mujahidin ala al qa'idin daraja amma kuma wa kullum wa'ada Allahu al husna sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma wa kullam wa'ada Allah al-husna ibn hazm yace da wannan kenan duk sahabbai yan aljanna amma ana wari kala al-ashar al-mubashshiruna bil janna wanda suka yi yakin badar da sauransu da suna da wani certificate na musamman su suna da wata ijaza ta musamman kenan aljannar taso ka aiko a duniya gidan hawa hawa ne to balle kuma aljanna an fahimci wannan shi yasa zaga wasu su kamar su sayyiduna Umar annabi har aljanna shi ya gani har ɗaya daga cikin matan shi ya gani a cikin gidan aljanna yace sai na kauda kaina na tuna kishin Umar Umar ya kuka yace kai za a mu kishi kuma ya rasulullah to kai yanzu wa'annan ka ce kai da su daya hum rijalun wa nahnu rijal in akwai sama da hauka ba ka shiga ba Allah ya kyauta ina ne فغضب عبد الله بن ابي مليكه da aka ce mai irin wannan suna zuwa majalisin shi ai akwai ciwo sai kushi radiyallahu anhu فقال ما رضي الله عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أتنسم ما أنا مبيئيا وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكالا كإيمان فهدانا لا ولا كرامة ولا حبا قال نافع قد رأيت فهدان كان رجلا لا يسحو من الشراب فهدان عند yake nufi wani wato mashayin giya ne wanda shi kullum a dubge yake an gane ko la yashu mina sharab ba ta sakin shi ka san akwai wanda ko bai da abin da zai sha sai ya shiga rana ya fuska bai da kudin shan giya ko kwaya don ya shiga rana ya fuska ta dake shi ta dake shi sai ta jiya ta motsa sai ya ƙara lemewa shi baya fatan ya ganshi cikin walwala da cikin kwanciyar hankali ya ce ya za a in sanya imanin mala'ika jibril ya zama daidai da fahdan irin wannan makakken ba zai yiwu ba قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى من قال هذا فلقد أعظم الفدية على الله عز وجل وأتى بضد الحق بما ينكره جميع العلماء لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها يي ببلي في إن يقدام رأي سكينة ولا الفواحش أن يتركها ولا الفواحش أن يتركها أن يرتكبها baya cutar da shi idan ya aikata alfasha a gurinsu wa anna indahu anna albarra taqiyya alladhi la yubashiru min dhalika shay'a wanda ya alkinta imanin shi da mutuncin shi baya aikata duka wa'incan fasha din wal fajira da kuma wanda yake fajiri kaga fajiri shine mai bayyana zunubi ma to da wanda yake fajiri wulakantacce kaskantacce a gurin Allah a gurin su ya kuna ni sawa'a wai za su zamanto daya hada munkarun wannan wato munkarin abu ne abu ne mai muni aqida ce mai muni matuka qala Allah azza wa jal am hasiba alladhina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ai tun a duniya da bambanci tun a duniya wanda ya bi Allah falannuhiyannahu hayatan tayyiba shi kuma wanda ya ki Allah fa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma shi abdan kudin ila kai baka ganewa ne kai ne ka dauka da ka ganshi da katuwan mota shi cikin jin dadi yake bar ganin ya kunna AC zuciyar shi kila tafasa take kafi shi walwala kafi shi samun nishadi ka kwanta kai bacci har da mun shari yau kai mafarkin kana aljanna gobe kai mafarkin ka tafi makka jibi kai mafarkin kayi kuɗi duka jin daɗi ne shi kuma kullun yana kwance yana mafarkin an tare shi za a kwace yana mafarkin an duro mai gida yana mafarkin kaza ana nufin mai kuɗin da bai bi Allah ba na gasa wani talakan shi kuma matsala gare ya ɗauka don mai kuɗi dan wutan ne da ya ga abu ce da katuwar mota sai ce ku ci anan mu za mu ci a bayan ga yamma ai akwai rasasa rasasa akwai wanda a duniya ya da ku kuma a lahira ya murzu akwai kuma samama samama ya samu anan kuma ya samu a can gaso annabi Sulaiman yace Allah wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ya bashi ba mulkin mutane ba har aljanu ba aljanu ba har fantararrin cikin su haffan ɗararren cikinsu fasakar na lahurri hata jari bi amrihi ruha'an haitu asa washa ya tsina kulla banna'in wa hawas Allah haɗa mai injiniyoyi da masu nutso cikin ruwa su kwaso ma'adanai kuma ba su isa su saba mushi ba kaman ya ziq minhum an amrina ya ziq wa min azabina yace ya'maluna lahu ma yasha'u shi abin da ya ga dama za su yi kuma Allah ya zuba musu tsoron shi in suna aikin ma yana gurin rikicewa suke har ya mutu yana tsaye ba su sani ba suna ta aiki ba ka kautawa sai da gara ta cinye sandar ya fadi suka ce aikin banza Allah ce ko kan ya lamun da malabi su ila ila azabil muhim to kaga kuma annabi sallama aljannan ma kuma su ne manya ko to Allah mai iko ne ya hada wa mutun duniya da lahira kuma wani ya samu a duniya ya rasa a lahira shi ne suke ce marasa samu karasa su ƙaruna kenan ko a duniya an yi an yi a irga da lissafa dukiyar ƙaruna aka kasa sai ƙur'ani ƙur'ani ne sai maka wani lissafi cewa makullai kiluluwan taskokin arzikin shi ƙato goma da ƙyar suke iya daga shi ko ƙato arba'in ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa ba ma wai ƙarƙato wanda normal ba ƙarƙarfan ƙato zai sadauki mai kashi daya sai an samu goma ko arba'in su iya daga akwatin kile wato kiluluwan bankokin shi banki bankin shi da mangazozin shi da gazaɗin shi a kuma a lahira shaƙayi zai taɓe zai shiga wahala wani kuma ya rasa a duniya ya samu a lahira rasa ka samu a duniya an sha wuya a lahira kuma a ji daɗi an fahimta ko dauki kalar su mus'ab duk da asali maman shi mai kuɗi ne amma da ya musulunta ta cire mai tallafi komi aka an shi rigar da ya musulunta da ita da ita ya rasu da ita aka mai likafani har ma ba ta rufe dukkan jikin shi ba annabi ya ce a rufa kan a samu idhir samu ciyawar idhir a rufe kafa kuma ya tafi aljanna annabi ya ce yana cikin wanda Allah ta'ala yake nufi da minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله ce ma baddalu tabdila to saboda haka ne ya kawo zancan ne ne am hasiba alladhina tarafu sayyi'at naj'aluhum kal ladina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum Allah ce hukuncin su yayi muni ba za su taba zama daya ba wa qala 'azza wa jalla أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار تنبأ سيتا إنكاري وكوريوا بزيوا يقال لقائل, لقائل هذه المقالة المنكرة يا ضال يا مذل يا كيف تتشمي قتروا إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات فقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير أقد ينسى بما سيد أكربه فوعدهم الله عز وجل كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض وقال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر من, المها من ال... غير أولي الضرر غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ثم قال عز وجل وكل وكلا وعد الله الحسنى سوما التي فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا كيايا وزيجوبا قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدر وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده ألا وإن الله عز وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أو أحدهم duk da da'ifin yana da rauni bayib sinarin yana da rauni shihabu na firash ɗin ga akwai rauni ina ga tattara da shi na? suwaid ko? aiwa suwaid ibn sa'id ya gabata ma a baya suwaid ibn sa'id da'ifi ne shi da'ifi ne daga shine raunin hadisi طيب قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد ومحمد بن بشر كلاهما قال أخبرنا أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ينادرون نزار واتو ابن نزار شين علي بن نزار الأسدي الكوفي عند يك ضعيفين ضعيفين هكا نمبا بنشي baban shi wato nizar ibn ali ibn hayyan maula bani hashim kuma da'ifi ne min as-sadisa قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية شمالي ينادى وتؤينه الروني علي بن المنذر الطريق في جد صدوق أما يتشيع صدوق يتشيع سنة أكي علي بن نزار هيا بتكين إسنادي shekul musannif ya gabata alhassan bin muhammad bin shu'ub al-ansari alhassan ibn muhammad ibn abdullah ibn shu'ub ibn imru'il qais ibn rafa'at al-ansari dar hukuni yace la ba'sa bihi ya rasu 313 to la ba'sa bihi silahun ne dul haddai a wani gurin ko ga wani daga cikin a'imma in yace la ba'sa bihi tawthiqi kamar su ibn ma'in a gurin wani in yace la ba'sa bihi shi kuma tajrihi daga addara kubni in yace la ba'sa bihi ana daukan shi a matsayin tad'if so dai yana da tasahulanci daga raunata shi ne da'ifi daga shi ma wannan da'ifi qala rahimahullah tamma al-juz'u الثالث من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم يتلوه الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله تعالى